أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna kuma yabo a gare shi da ya sake haɗa mu a wannan marice marice na hudu ranar juma'a hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sha shida da watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da lissafin miladiyya kamar da na ambata wanda shi ne zaman mu na hudu a karatu da muke yi a alƙur'ani mai girma domin ƙoƙarin fahimtarsa da fassarar ayoyinsa muna cikin dai faɗin Allah madaukaki yusikum Allah fi ibadikum lin dhakari mithl hadhihi al-unsayayn kasancewar muna bin nassin abinda malam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di ya ambata a littafinsa za mu tashi da yake wata dullul ayatu annahu matastaghraqa albanatu aw banatu libni thuluthayn annahu yasqutu man dunahunna min banati libni nan ne ko dama muna magana akan abin da ya ambata dangane da haduwar bintu sulbi da kuma bintu ibnin ko kuma banatu ibnin cewa idan bintu sulbi ya ta tsatso ta samu nisfi su kuma wancan za su sami sudusi wannan sudusin da ake kira takmilatu thuluthaini akan su muka tsaya ko jiya to yi dama kamata ya mu dan karasa wannan zancen sai mu tashi inda yace wa dalla qawluhu ma taraka sabon zance da wannan din cikon wancan abin da ya gabata ne amma ba komai yace wa tadullul ayatu wannan aya ta yi nuni akan أنه شوى متستغرق البنات duk lokacin da aka samu cewa ‘ya'ya mata na tsatso ‘ya'yan mamaci au banatu libni ko kuma ‘ya'ya mata na ɗansa ɗan mamaci wato jikoki mata ta ɓangaren ɗa namiji in suka ɗauke a sulusaini kamar da muka ba da misali a wancan in dai har aka samu wannan abu da aka yi na takmilatu sulusai ne an samu misali ya ta samu nisufi sannan kuma jikoki mata ta ɓangaren ɗa su kuma akwai su wanda aka ba su sudusi kamar da dai muka yi magana an manta ba ku ga sudusin nan ai ya sa an samu sulusani dai sun tafi to in wannan sulusanin aka samu ‘ya'ya mata ɗinnan tare da jikoki sun kwashe shi in dai har sun ɗauke shi to shi kenan annahu ya man duna hunna min bana filibini in akwai wasu kuma ‘ya'ya a jikokin mata ta ɓangaren wani ɗan ko kuma wani jikan in dai jikoki ne su amma ba mataki ɗaya suke da waɗannan ba sai suka zo daga baya to ba su da rabo a ciki in har an riga an cinye wannan sulusani to kun babu wani abu daban da za a dafko a basu kun gane misalin mu na jiya na ƙarshe da muka yi idan mutum ya mutu ya bar yassa ƙwaya ɗaya ta cikinsa sannan aka samu ɗansa ɗa yana da ‘ya'ya mata to amma ɗan ya mutu kun ga sun zama jikoki na wannan mamaci an fahimta amma ta ɓangaren ɗansa namiji to kun ga ‘yar can ita kaɗai tasa shi mamaci ta cancanci me nisfi su kuma waɗannan banatu libini ‘ya'ya mata na ɗansa amma ɗan ya mutu wato jikokin mamaci mata ana fahimta su kuma za a ba su me sudusi kamar da muka yi jiya wannan sudusin dan ya cika me ake cewa takmilatu thuluthaini kaga yanzu dai ka in aka kalle su da a ce matakin su daya da ya mace da waɗannan jikoki inda matakin su daya dama a ce duk ƴaƴa ne me za su dauka thuluthainin za su dauka to in aka riga aka samu wannan thuluthainin in akwai wasu jikokin kuma jikoki amma kuma ba matakin su ɗaya da waɗancan da aka samu sulusainin tare da su wanda aka ba su sulusi ba a ƙasa da su suke jikokin jikoki ne an gane to su sun faɗi saboda dama duk wata ɗaya da wani jika ba za su samu sama da sulusainin nan ba sulusainin nan kuma ustuhriqa an riga an ɗauke shi an fahimta to shi da abin da yake faɗi annahu yasqutu man dunahunna min banati libni man duna hunna kun gani waɗanda suke ƙasan waɗancan to babu su da wani rabo sai su yi haƙuri sai a ce to ku tunda dai na sama da ku sun samu shikenan sai ku haƙura kuma da ma tsarin gado ma'ana kenan dai su waɗannan banatun suna hajibin waɗanda suke ƙasansu shi kenan abin da ake bada tun da dama ana yin hajibi yawa yanzu kamar idan akwai yan uwa ne na mamaci yan uwa sai kuma ya zama mamacin yana da ɗa nasa na tsatso ai kaga yan uwan nan ba za su samu gado ba yawa sai a ba su haƙuri to su ma waɗannan jikoki mata sai a ba su haƙuri tunda sulusani shine rabo na 'ya'ya mata tunda su ma a jinsin 'ya'ya suke tunda banatul ibni ne to tunda banatun nan sun riga sun kwashe sulusaini to babu kuma sauran abin da Allah ya farlanta ga wasu wanda suke 'yan ƙasansu insha Allah an gane yawa to sai ce li'anna Allah domin ko Allah lam yafrid lahunna illa sulusaini su 'ya'ya mata da jikoki ba a farlanta musu ma'ana ba a yanka musu wani rabo ba banda wannan sulusai ne kashi biyu bisa uku ina ji ba sai mun rika fassara ba kun an ce sulusai ne kowa ya sani biyu bisa uku wa qad tamma kuma ya riga ya cika an riga an bada shi falau lam yasqutna inda ba za su faɗi ba ma'ana da a ce sun cancanci sai an ba su lazima min zalika an yufrada lahunna azyad min as-sulusaini da zai zama kenan rabansu ya fi sulusaini su ‘ya'ya mata an gane wa huwa khilafun nassi wannan kuma ya saba wa nassi don haka dai waɗannan da suke ƙasa-ƙasa sai a ba su haƙuri tun da na saman su sun samu wa kullu hadhihi al-ahkam malam yace duk waɗannan hukunce-hukunce mujma'un alaiha bainal ulama'i hukunce-hukunce ne da babu saɓani tsakaninsu ijma'i ne tsakanin malamai malamai sun riga sun yi ijma'i a kansu walillahi alhamd yabo da godiya su tabbata da Allah to mu ci gaba yace wa dalla qawluhu fadin sa da yace ma taraka daga ina bayan yace fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka ma taraka abin da ya bari yace annal warithina wannan aya wannan bangare nata fadin Allah da yace ma taraka suna da sulusa mataraka kashi biyu bisa ukun abin da ya bari me ma'anar mataraka abin da ya bari ko to me ake nufi da shi yace annal warithina masu gado yarithuna kullama khallafa almayyitu za su gaji dukkan abin da mamaci ya bari a bayansa shine khallafa yawa min aqarin ko estate ne wato abin da ya shafi gida da gonaki da filaye shine ake ce ma aqar da larabci sunansa mene aqar eh wato land duk abin da yake gona ce fili ne gida ne ginanne da kuma gidajen haya duk suna cikin abin da ake cewa mene aqar kamar da kuke cewa dai estate wa asas da furniture wato kayan gida ma'ana da ya bari su kujeru da sauransu duk suna cikin harkar gado wa zahab da zinare wa fiddatin da azurfa wa gairi zalika da makamancinsa hakanan dabbobi yana da dabbobi shanu tumaki awaki da sauransu duk suna ciki hatta diya har diya allati lam tajib illa ba'da mautihi wadda ma ba ta wajaba sai bayan mutuwarsa inda kashe shi aka yi ai akwai diya to idan diyar ta fito ai za ga wani lokaci idan Allah kiyaye in aka kashe mutum za a yi ta shari'a a yi ta shari'a ilma sai bayan shekara biyu a yanke shari'an nan kuma a dorawa wanda ya kisan diya din kuma ya kawo kuɗin diyar to la'alla ma an riga an raba wancan sauran gadon farko to in wannan diya ta fito ita ma tana cikin gado abin da yake faɗa kenan sabanin wasu abubuwa da ba sa cikin dukiyarsa kafin ya mutu irin abin da za a zo a tara tarawa iyalinsa na taimako bayan ya mutu wannan ba cikin harkar gado abu ne da aka taimaka don a ci abinci an gane idan ba shi aka baiwa ba dukiyarsa ba ce shi lokacin da aka kawo ya riga ya bar duniya don haka a lokacin da dukiyar nan ta zo baya cikin ba ta cikin dukiyarsa ai an fahimci irin abin da nake nufi yawwa da kawo buhunhunan kayan abinci da taimako da kuɗi da ake kawo in mutum ya mutu to waɗannan da za a zo daga baya bayan ya mutu ba sa cikin dukiyarsa ta iyalan ne dangane da abin da ya shafi mai za su ci to sai ce wa hatta duyun kai har basussuka basussuka da yake bi allati fi zimmati wanda suke kan mutane yadda za a biya bashin da ke kansa shi to haka nan kuma basussukan da shi yake bi in ya mutu to sai a karɓo basussukan nan ko kuma a jira har ran da ajalinsu ya cika domin kila dama kafin ya rasu an yi ajali cewa wane ya ce akwai bashin wani a kansa in ba kuma ta ba lokacin da muka karanta ayatul daini ai mun faɗi yadda ake rubuta takardar ko yawa shi wanda ake bi bashi shine zai rubuta da siffa ta ikrari yace ni wane na karɓi bashin alhaji wane ko malam wane kuɗi naira kaza a rana kaza kuma zan biya rana kaza to idan mutumin ya mutu kafin ranar da za a biya bashin nasa to sai a jira har ran da ranar ta zo to in wannan rana ta zo ya biya ko ma ba wannan ranar ba ce wata rana ce daban in dai ya zo ya biya daga baya to wannan dukiya tana cikin dukiyar gado saboda ta mamaci ce an banja to shine daidai abin da duk wannan yana cikin fassarar mene ma taraka thumma zakara mirasal abawaini za mu je mataki na uku ko in ce abu na uku a yau shine magana akan mirasul abawaini gadon iyaye biyu uwa da uba menene gadonsu yace summa zakara mirasal abawaini fa qala sai Allah madaukake ya ambaci gadon iyaye su biyu nan an ce abawaini tagliban lizzakari alal unsa ko saboda fifita gefen namiji akan mace irin yadda ake cewa rana da wata sai a ce musu alkamarai ne a rinjayar da gefen wata akan rana ko yawa kamar da ake cewa abubakar da umar a ce musu bakarai ne ana ce musu haka ana nufin abubakar da umar saboda kusancinsu da falalarsu da darajarsu akwai dai abin da yakan faru irin wannan a ambaci abubuwa biyu da kowanne ɗaya daban yake da ɗayan to sai a ba su hukunci na tasniya sai ambace su tare haka nan an ce abawaini ai kaga abu ɗaya ne saboda lafazin abu daga me daga uba ne yawwa ita kuma uwa daga ummu ake ce mata to kaga ita ba abu ba ce ummu ne to amma an kira su abawaini saboda taglibi irin wancan a rinjayar da namiji akan mace to menene gadon uwa da uba idan mutum ya mutu ya bar uwa da uba da ransu shi ɗake nan shi riga mutuwa to sai Allah maɗauki ce wali abawaihi ai abuhu wa ummuhu da uwa da uba da uwa li kulli wahidin min huma as-sudusu mimma taraka kowanne ɗaya daga cikinsu da uwa da uba kowanne ɗaya daga cikinsu zai samu sudusi sudusi yawwa me sulusi kashi ɗaya cikin nawa shida yawwa kowanne zai samu kashi ɗaya cikin shida na dukiya da uwa da uba mimma taraka na abin da shi mamaci ya bari in kana lahu walad nan an yi ta'akhirin sharadi sai da aka faɗi hukuncin sannan aka faɗi sharadin ne da haka wannan yana cin abin da sai ka tsaya ka gama cin sharadin kafin hukuncin ya tabbata ka gama jin sharadin kafin hukuncin ya tabbata ba kawai ka ce likulli wahidin minhu masudusu mimma taraka sai ka tsaya nan a'a tunda akwai sharadi an ce mene in kana lahu walad ai in kana lahu far'un warithun wannan shine yaran malaman rabon gado suna cewa mene far'un warith far'un warith ana nufin da namiji ko ya mace yawwa saboda lafazin walad kamar da muka yi bayani ya kunshi mace da namiji ai ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا wannan duk ya shiga cikin wannan sharaɗi ma'ana dai idan mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da ta haife shi ya bar mahaifinsa da ya haife shi mun gane shi ɗan shi ne ya mutu shi ne yau darasin mu zancen mu akan mai uba da uwa za su samu kowa kawo hankalin sana idan ɗa ya mutu ya bar uwa ya bar uba to Allah mulki sai ya ce in shi wannan ɗan da ya mutu yana da nasa ɗan ko ƴar an gane ko kuma jika ta ɓangaren ɗansa jikan nan namiji ko mace shi ma ɗan nasa namiji ko mace in dai akwai abin haihuwa shine suka fassara shi ka ce mai far'un warifun wato duk wani far'i reshe wanda yake mai gado ko rike kun fahimta to in akwai shi to shine za a bawa uba sudusi uwa ma sudusi an gane wannan to amma kuma da uwa da uba sun bambanta wajen yadda za su samu wannan sudusi kuma akwai halaye da suka saba wa juna bari mu ji su sai ce fa'amman ummu ita uwa fala ta zidu ala sudusi ma'a ahadin min al'aulat in dai akwai ɗa ko namiji ko kuma ya ma'ana in dai akwai ɗa namiji ko akwai ya mace ko akwai jika an gane namiji ko kuma jika mace in dai akwai kun ga dai kenan akwai far'un warisu to ita uwa ba ta fita daga sudusi in dai akwai ɗan abin haihuwa dangane da shi wannan ɗana ta da ya mutu to su dusun nan shine kawai rabanta mun san dama da uwa da uba da ɗa da ya da mata da miji wannan mutum shidan babu wani hali da suke faduwa daga gado ku riƙe wannan mutum shida duk inda aka juya sai sun yi gado da ɗa da ya da uwa da uba da miji da mata ba wanda yake zuwa ya shure su duk inda aka yi sai dai a ce ƙila su tashi daga wani mataki zuwa wani mataki amma gado dole suna da shi to yanzu zancen da muke shi ne uwa in ɗanta ya mutu kuma yana da ‘ya'ya ko yana da ɗa ko ɗaya ne ko jikoki ta hanyar ɗansa an fahimta dai far'i warisi yawwa in dai akwai to uwa nawa za ta samu sudusi to ita ba ta in dai akwai far'in nan to ba ta ƙari a kan sudusi kullum sudusi ne nata ma'ana kashi ɗaya bisa shida na dukiya shi ne yake fa'ammal ummu fala ta zidu ala sudusi ma'a ahadin min al'auladi wa ammal abu amma shi uba fa ma'a to shi halinsa ya bambanta shi uba halinsa ya bambanta ana dubawa ‘ya'yan nan ko ɗan nan namiji ne ko kuwa mace ce yanzu dai kun gane na uwa ai na uwa in dai akwai ɗa ga shi mamaci to sudusi ne nata kowane hali sawa'un ɗan nan namiji ne ko ‘yan nan mace ce ko jika ne ta ɓangaren ɗa namiji shi ma ko mace dole dai uwa ba za ta wuce sudusi ba to amma shi uba ana tsayawa a duba fama'ar zukuri minhum idan ‘ya'yan na mamacin maza ne to la yastahiqu azziya da mina sudusi shi ma ba zai wuce sudusi ba an gane saboda me saboda su ‘ya'ya maza suna da ta'asibi don haka abin da za a yi sai a raba dukiya a bashi shi uba sai a bashi sudusinsa an gane in aka bashi sudusinsa sauran abin da ya rage kuma na 'ya'ya maza ne tunda dai akwai namiji to sai su raba kayansu an fahimta yawwa ma'az bukuri wa amma fa in kana alwaladu unsa aw inasan in kuma 'ya'yan nan na mamaci mace ce guda ɗaya ko mata ne da yawa walam yabqa ba'da al-fard shay'un kuma in aka raba gadan babu wani abu da ya rage an gane to shikenan shi ma sudusin nan iya abin da zai samu kenan shi uba ana bi na ko ba abi kun gane wannan ko ba gane ba a maimaita yawwa kun gane dai na uwa ita uwa mai za samu sudusi in dai akwai ɗa sudusi ne to amma shi uba za a duba ɗan nan in mace ce hukuncin daban yake da idan ɗan nan in namiji ne ko maza ne in maza ne me za a yi sai a ba shi shi uba sudusinsa shi ma ba zai wuce sudusi ba to abin da ya rage kuma na 'ya'ya ne sai su kwashe sai a raba an fahimta amma in mata ne ko mace guda ɗaya ko mata da yawa nan ba mu zo kan idan zukuran inasa zukuran wa inasan bane ba wannan nake zance ba muna zancen kawai in maza ne kawai to zai samu sudusi su su kwashe saura in kuma mata ne kawai ko mace ɗaya ko kuma mata ƙari akan ɗaya to wannan za a ba su rabansu in ƙwaya ɗaya ce me za ta samu nisifi yawwa sai a ba ta nisifi uwa kuma sai a ba ta sudusi shi kuma uba sai kwashe saura ta'asibi kun ga yana da ta'asibi idan 'ya'yan mata ne amma in dai akwai namiji ɗa to uba ba zai ta'asibi ba yanzu misali mutum ya mutu ya bar yarsa ƙwaya ɗaya ya bar uwa ya bar uba yarsa ƙwaya ɗaya me za a baiwa ya nisifi ko sai ya zama a baiwa uwa sudusi sauran kuma sai uba ya ɗauki an gane gaba ɗaya na baban ne sai ya ɗauki amma inda ɗa namiji ne fa sai a ba uwa sudusi uba ma sudusi ɗa sai ya kwashe kayan kun bai wannan ɗauka to shine ne to sai ce fama azzukuri minhum la yastahiqu azyada min as-sudusi fa in kana al-waladu unsa aw inasa wa lam yabqa ba'da al-fard shay'un ya zama bayan an yi raban ba abin da ya rage to shikenan sai ya zama uba ba shi da komai sai wannan sudusi an gane sai misalin ka abawaini wabnataini ka abawaini wabnataini kamar misalin a ce an bar iyaye biyu tare da 'ya'ya mata biyu to 'ya'ya mata biyu na mamaci kuma ga uwa ga uba shi wani ya za a raba sai a fara ɗeba rabon 'ya'ya matan nan guda biyu menene rabon 'ya'ya mata guda biyu sulusani mun karanta jiya ko fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka kuma mun yi magana akan in biyu ne su ma ‘ya'ya matan dukansu dai menene za samu sulusa ne to sai a raba dukiya kashi uku sai a kwashi wannan kashi biyu bisa uku sai a baiwa ibnataini su wannan ‘ya'ya mata guda biyu saura nawa saura ɗaya bisa uku to ɗaya bisa ukun nan in an kasa shi biyu ɗayan sudusi ne ɗayan ma sudusi ne ɗaya a ba uwa ɗaya a ba uba falam yabqa min tarikati shay'un ba abin da ya rage a wannan gadan dan haka uba ba zai ƙara komai akan me sudusin nan nasa ba saboda me lam yabqa shay'un amma a halin da za a ce akwai wani abu da ya rage to uba zai koma kuma ta'asibi bayan an ba da wannan rabo kamar in a ce akwai mata to shine zamu zo mu shiga zai zo ya gaya mana idan mutumin da ya mutu yana da mata ga kuma iyaye to ya za a yi in ya zama ba shi da ɗa mu je mu gani to sai sai ka abawaini wa bunataini a lam yabqa lahu ta'sibun to ba shi da ta'sibi wa in baqiya ba'da fardil binti aw al banati shay'un in kuma akwai wani abu da ya rage guntu na bayan rabon wato ‘ya'ya ko ‘ya mace in akwai saura da ya rage to me za a yi a kazal abu a sudu safardan to zai samu sudusinsa na rabo da aka kasa da sunansa dama mene falikulli wahidin min huma mene a sudusu zai samu sudusinsa da nassin alkur'ani to sannan kuma wa in mene wal baqi ta'siban sai ya ɗauki sauran abin da ya rage ɗin ta asiba ma'ana in babu abin da ya rage kamar wancan halin me za a yi babu ta asibi ai kun gane wancan halin da muka bada misali ya zama ‘ya'ya mata ne guda biyu ko uku sai aka ba su fulusai ne da aka ba su fulusai din nan babu abin da ya rage in babu sai ya saura mai saura sulusi sai a baiwa uwa sulusi uba sulusi shikenan ba hutu to amma in ya zama akwai halin da wani abu ya rage yanzu misali a ce ya ce guda ɗaya sannan kuma da uwa da uba idan yan nan ta samu nisifi an gane saura me ba sauran rabin dukiya ba to sai a baiwa uwa me sudusi in aka baiwa uwa sudusi saura me saura sulusai ne to sai uba ya ta'asibi sai ya ɗauki wannan an fahimci abin wannan kuma bayan sudusinsa za a ba shi sudusinsa sannan kuma sai a ba shi sauran yanzu a nan misali mu yi mu kwatanta mu mun ce dai ba ma so mu yi abin kamar surar aji amma ya zama dole inda ana so ku gane idan mutum ya mutu ya bar ya mace ɗaya ya bar uwa ya bar uba ko idan aka ɗauki rabon yan nan nawa ne nisfi sai a bata nisfi saura nawa saura rabi to rabin nan ya za a yi da shi uwa tana da sudusi uba ma asali yana da sudusi akwai kuma saura wani sudusin yau wato wannan sudusin sai dawo masa ta asiban tunda ba wani ɗa namiji an fahimci abin yau to wannan shine sai ce li'annana in muka lura da haka za mu ga cewa alhaƙna alfuruba bi ahliha mun baiwa ma'abuta rabo rabansu fama baƙiya fali aula rajulin zakar abin da ya rage sai a baiwa wanda ya fi kusa namijin da ya fi kusa mutum namiji wanda ya fi kusa ga mamaci wa huwa aula min al-akhi wal ammi shi ko uba ya fi kusa da mamaci ɗansa kenan ko sama da al'akh ɗan uwa wal ammi da kuma baffa baffan mamacin wato ɗan uwa na uban an gane duk uba ya fi su in ana zancen wa ya fi kusa da mamaci ubansa da ya haife shi ko ko ɗan uwan mamacin ubansa ya fi kusa da shi an an fahimci abin yawwa haka baffansa wato ƙanin uba ko wan uba ai shi ma bai kai uban kusa da mamacin ba to don haka waye mai ta'asibi shi uba shine mai ta'asibi ai kun san dai ta'asibin yanzu mun faɗi kalmar ta'asibi duk ba sai mun fassara ba yawwa abinda za a kwashe na dukiya bayan an baiwa masu kaso kasan su shine ta'asibi yawwa to mai yin ta'asibi shine namiji wanda ya fi kusa da danganta bangaren dangantaka da shi mamaci to sai sai fa'in lam ya kullahu waladu to yanzu mun ji halin akwai iya akwai ‘ya'ya yanzu kun gane wannan ba rikici yawa in dai akwai ɗa ko ‘ya to uwa kullum menene rabanta sudusi in kuma akwai ɗa namiji namiji in dai akwai namiji to uwa da uba dukkan su sudusi kawai suke rike in akwai wani abu da ya rage ɗa ne zai kwashe in kuma ‘ya'ya ne mata ba namiji in ba namiji to uwa tana nan a sudusi ‘ya'ya mata suna sulusai abin da ya rage na uba ne ai kun gane wannan shi ma in kuma maza ne da yawa shi ma kun san yadda za a yi duk shi ne dai a baiwa uba sudusi ‘ya'ya maza sun raba a tsakaninsu in kuma zukuran wa inasan ne shi ma saboda mazan nan za a yi ta'asibi mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya guda uku namiji ɗaya ‘yan mata guda biyu sannan ga uwa ga uba to ya za a yi rabon sai a baiwa uba sudusi uwa ma sudusi sauran abin da ya rage sai a raba shi lizzakar mislu hazzil unsayaini shi sai a raba kashi hudu kenan ko ko ba hudu ba tunda namiji ɗaya ne mata biyu in aka kasa kashi hudu sai namiji ya ɗau biyu sai yan matan nan kowace a bata ɗaya ai an fahimci wannan wannan shine zance to yanzu za mu shiga wani halin da ba fa in lam yakul lahu waladun idan ba shi da ɗa shi mamaci bai haihu ba walad kuma ku gane nan kullum aka ce walad ana nufin me ko namiji ko mace ma'ana in babu far'i warisi babu mai gado daga far'i reshi shine ɗa ko ya fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu kuma ya zama iyayensa su ne kadai za su gaje shi fali ummihi thuluth to uwa tana da thuluthi uwa tana da mene thuluthi to in an faɗi rabon uwa ba a faɗi rabon uba ba ma'anarsa me yawwa ma'anarsa sauran na uba ne ma'ana yanzu mutum ne mutum ne sai ya mutu Allah ya ji kansa ya bar uwa da uba su kadai ba shi da ɗa ba shi da jika ba mai gadon saban da uwan nan da uba ne to sai a raba dukiya kashi uku sai a baiwa uwa kashi ɗaya sauran kashi biyu ko sai uba ya ɗauki duka wannan ba buƙatar a faɗe shi tunda an faɗi fardi sauran abin da ya rage sai a kalli waye dama menene uba ne uba kuma na cikin masu ta'asibi da haka kawai sauran dukiya nasu ne wannan ba rikici sai ce ai wal baqi lil abi abin da ya rage na uba ne li'annahu domin ku Allah madaukaki adafa al mala ila al abi wal ummi idafatan wahidatan in mun lura Allah ya raba ya dangana wannan dukiya ne ga uwa da uba idafa daya ba a ware wani abu an ambaci wani abu a tsakani ba wa warisahu abawahu haka aka ce iyayensu su biyu su za su gaje shi to ga yadda za a yi sai a bai uwa sulusi uba kuma ya ɗauke sauran dukiya an gani summa ƙuddira nasibul ummi sannan sai aka ƙaddara rabon uwa aka ambace shi ƙuru-ƙuru aka ce sulusi fadalla zalika wannan sai nuni ala annal baqi lil abi cewa abin da ya rage na uba ne duk wannan ba rikici kuna gane wa ulima min dalika daga nan aka san annal aba cewa shi uba na mamaci ma'a adamil auladi in dai har babu ‘ya'ya ga mamaci la farda lahu to ba shi da kaso ba shi da wani kaso takamaimai menene da shi bal yarisu ta'siban almala kullahu abinda zai yi shine zai gaji dukiya baki ɗayanta ta'siban bayan an baiwa uwa nata rabon wanda Allah ya nassi cewa nawa ne sulufi an fahimci wannan au ma abqatil furudu ko kuma abinda dai furudi suke bari ma'ana shi in dai har babu ɗa kwata-kwata la namiji la mace to ba shi da wani zancen sudusi shi zancen sudusi a kansa ta tashi zancen sudusi yana tasowa ne ga uba idan akwai me in akwai ɗa ko ya in akwai ɗa namiji to sudusi kawai in akwai ya mace to sudusi da ta'asibi an fahimta yawwa amma idan babu ɗa namiji babu ɗa mace babu ya mace haka kawai mutum ya mutu ya bar uwa da uba to in akwai wasu kamar mata sai ita ma a cire mata sauran abin da ya rage yana koma zuwa ga uba mene ta ba an fahimci wannan shi ma to wannan shi ma mun gama da shi sai ce lakin amma law wujida ma'al abawaini ahadu zawjaini to ga wata mas'ala matsala ce a littattafan ilimin gado suna kiranta algarrawaini ko al'umariyataini sunanta kenan mashhuriya ce shi yasa ma ake kiranta garrawainin saboda shahararta sun ce kamar gurra in an ce gurra ba shine fari-fari da ke jikin bakin doki ba alamu na digo-digo yawwa tabbara tabbaran fari da ke gogo shi ko kafar doki shi ake ce magurra ba har abin sarasa ya faɗi cewa zai gane masu alwalaren kiyama cikin al'umma sai yana gane ta za ku zo manzan Allah sana zai gane mu gurran muhajjalin yawwa to wannan mas'alar saboda shahararta domin in abu aka ce baki ne sai kuma a jikinsa akwai dabbarar dabbaran fari ai farin nan ba zai kuya ba to haka wannan mas'alar take a babin gado sananniya ce shi yasa ake kiranta da wannan suna garrawai ne ko a kira ta umaraini umariyataini kasancewar sayyidina umar shine farkon wanda ya hukunci da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sami wannan matsalar ta taso ba domin kun san al'amura tasowa suke sai a hukunci tare da cewa nassin qur'anin gashi an saukar da shi amma wannan matsalar ba a same ta ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a same ta a zamanin Abubakar ba sai zamanin Sayyidina Umar ya matsalar take gata لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين إن أكسام ليلة تكين ما أورتا تارد أواد أبا tunda dama ba dama a samu ma'aurata guda biyu ko dole ne in ɗaya ya mutu ko mijin ne ko matar ko ba gane zancen ba yawwa misali yanzu miji ya mutu ya bar matarsa da iyayensa biyu ga uwa ga uba ga mata ba ‘ya'ya yanzu wannan kes ɗin zancen rashin ‘ya'ya ne duk zancen da zamu yanzu kar ku kawo a ƙwaƙwalwarku ku kawo zancen akwai ɗa ko namiji ko mace mun gama da wannan babu kowa gane wancan yawa yanzu zancen da aka shigo ‘ya'ya babu sai iyaye biyu in su kaɗai ne me za a yi uwa tana da sulusi sauran na uba ne to yanzu wata sabuwar matsala ce da ta faru zamanin sayyidina ubar ita ce wannan matsala da ake cewa garrawai me ya faru mutum ne ya mutu ya bar matarsa an gane kuma da uwa tasa da uba nasa yanzu kun ga ga uwaye ma'ana uwa da uba ga su da rai ga mata da rai to yanzu ya za a yi da wannan an fahimta ko kuma mace ce ta mutu sai ta bar mijinta ta bar uwarta da ubanta to duk wannan kes din shine abin da ake nufi da ahadin zauje ne to ya za a yi gashi sai ce wa yu'abbaru anhuma bil umariyataini ana kiran wannan mas'ala mas'alar umar saboda a zamanin sayyidina umar aka same ta fa inna zauja to shi miji awi zaujata ko ita mata ya akubu farbahu za a bashi rabansa an gane miji a bashi rabansa za mu yi misali mata ma sai a bata rabanta ma'ana in miji ne ya mutu mata ma a bata rabanta ai ka san ba dama a ce an samu miji da mata duk suna nan dole miji na mata ne mata ta miji shine abin da ake nufi yawa ko dai ɗaya ne zai mutu a cikinsu ko matar ce ta mutu sai a dangana wa wannan wanda yake da rai mijinta sai a ce mijinta ko mijin ne ya mutu sai a ce matarsa ko matansa an fahimci wannan yawa saboda shi ya ta'addad amma su ba sa ta'addudi yawa ku yi hakuri zan ba da misali ya akubu fardahu shi miji sai a zo a fara kallon alaƙar da ta haɗa ta hanyar aure to ita za a fara rabuwa da ita ita za a fara rabuwa da ita sai a duba kai wannan waye mata ce ta mutu wa ta bari miji don haka sai a fara fidda rabon miji kuma mun faɗi cewa duk zancen nan namu yanzu ba ƴaƴa a ciki tunda ku ba ƴaƴa sai ku karanto ayar mu ta biyu da mu karanta yau walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad an tuno wannan idan matar mutum ta mutu shi ga shi da rai miji kenan ko to me in kuma matar ba ta da ɗa ko ya da ta haifa to shi wannan mijin ya cancanci a bashi mai rabin dukiya baki ɗaya sai a ɗauki dukiya a raba biyu sai a ba wa miji an gane wannan kun fahimci wannan to sauran to in akwai iyaye to shine wannan matsalar take tasowa matsalar sababin taso da ita shine yanzu nan Allah maɗauki ya ce fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu an ce fali ummihi thuluth nafsin qur'ani ne Allah ne ya faɗa fali ummihi thuluth za a ba uwa me thuluthi to wannan thuluthin da za a bata na dukiya baki ɗaya ne ko kuwa ya za a yi shi ne sai ba a samu wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu zamanin sunna Abubakar zamanin sunna Umar sai yake in dai har akwai miji wanda aka matar ta bari kuma ba ta da ɗan amma ga uwa da uba to ita uwa sulusin nan da za ta samu sulusul baƙi ne ba da fardin zauji ba sulusin dukiya baki ɗaya ba ne to wannan shine abin da ake nufi da zarrawai ne ko umaru ya ce ma'ana kenan kun ga in an zo rabon wa za a fara fitarwa rabar miji raban miji sai a ce mata ce ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa to don haka sai a ce rabe shi kuma miji mai rabansa rabi sai a raba gida biyu sai a bashi rabi idan ta mutu ta bar miliyan goma sha biyu sai a bashi miliyan shida ko saura nawa saura miliyan shida to sai a zo kuma kan uwa da uba to a nan lokacin shi wannan rabin da ya rage shi ɗin kansa sai a raba shi gida uku an gane to wannan sulusin na abin da ya rage ɗin ne ba na dukiya ba ke ɗaya ba kun gane wannan zancen kaga kenan a an yanzu misali a wannan misalin da muka bayar na miliyan sha biyu miji ya ɗauki shida ba saura shida ba to uwa nawa za a bata biyu yawwa Allah muku albarka kuna gane ma saboda biyu shine me kashi ɗaya bisa uku na wannan rabin guda shida an fahimta sai ya zama kenan saura uba me zai samu sai ya samu sauran tunda dama san shi ta'asibi ne da shi in babu ɗa don haka yanzu ya zo ne zai ta'asibinsa amma daga me zai ta'asibi sai an cire wa uwa nata tunda ita farzi ne da ita an faɗa sulusi to sulusin daga ina ne ba daga dukiya baki ɗaya ba ne daga ma baqiya ba da farzi zauji an fahimci abin wannan shi ake kira da garrawiya ko kuma umariyya ne to a juya saboda me aka yi wannan hukunci yanzu idan in aka ce za a baiwa uwa sulusun dukiya baki ɗaya mu ɗau misalinmu na miliyan goma sha biyu zai zama nawa za ta samu me sulusun goma sha biyu miliyan hudu kaga ta samu miliyan hudu sai ya zama me ya rage ya zama sauran sulusani shi ne sulusani takwas yauwa to a wannan halin za ka ga cewa to kuma miji me za a bashi zai zama in an raba dukiya tunda Allah nassi ya cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum ma taraka azwajukum ay min jami'il mali ne to za a rasa yadda za a yi da miji nisfin sa ba zai fito ba ko kuma in aka bashi nisfin aka ce ma to aje za a bashi nisfi sai aka me nisfin dukiyar gaba daya shida in ka ɗauki shida ka baiwa miji to ya zama uba ya zama sauransa biyu ya zama uwa ta fi shi to namiji kuwa shi ke fin mace ko su daidaita haka uba ko dai ya samu sudusi da sudusi tare da uwa ba dai uwa tafi ƙarfinsa ba to shi yasa sai sayyidina umar ya ce abin da za a yi a nan shine a baiwa miji rabansa farko sannan sai a zo a fidda sulusin daga abin da ya rage sai a bai uwa abin da ya rage kuma sai a bai uba kaga zai zama uba ba zai zama uwa ta fi shi samun rabo ba kun fahimci wannan abu to wannan ita ce matsalar da ake nufi da garrawiyya to sai sai ina ne wa alaikum salam shi zan ba da misali yanzu yawwa ina ne muka tsaya sai ce wa yu'abbaru anhuma bil umariyataini fa inna az-zawja aw az-zawja ya'khudhu fardahu ثم تأخذ الأم ثلث الباقي أجني ثلث الباقي وال آه والأب الباقي شكما أبا يدوك سورة وقد دل على ذلك قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ثلث ما ورثه الأبوان أبن أكي نفي sulusun abin da uwa da uba za su gada menene ko uwa da uba za su gada ma baqiya ba'da fardi zawji aw zawjati kun gane yanzu ba da misalin da wannan malam ke tambaya idan yanzu misalin da muka bayar matar ce ta mutu to yanzu idan mijin ne ya mutu bawan Allah ya mutu Allah ya ji kansa ya bar matarsa ko ya bar uwa da uba nasa shi kar ku lokaci miji ya mutu ga uwarsa ga ubansa da rai ga kuma matarsa da rai babu ɗaya ba ku manta ba zancen ɗaya mun gama babu yau babu ɗa ba ɗaya to ya za a yi to shi ma irin wancan za a yi sai a fara fudda rabon wa mata menene rabon mata idan mijinta ya mutu ba shi da ɗa ko ba shi da ɗa rubu'i walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad shikenan mata suna da rubu'i na abin da kuka bari in ku ɗin ba ku da ‘ya'ya ma'ana in namiji ya mutu ya bar mata matar kuma za ta ga tana da rubu'i in shi ba shi da ɗa ba shi da ɗa namiji ko ba shi da ‘ya mace an fahimta to yanzu idan aka samu wannan hali ga iyaye biyu ga kuma mata miji ne ya mutu to farkon abin da za a yi mu koma wancan misalin mu na miliyan sha biyu ko za a raba dukiya gida nawa gida hudu tunda rubu'i za a ba mace ita matar sai a ɗauki miliyan uku kenan sai a baiwa mata ba sauran miliyan tara ba miliyan tara nan shine salasatu arba ko rubu'i uku da ya rage to wannan salasatu arba sai a dawo kan uwa da uba me rabon uwa rabon uwa shine sulusin wannan abin da ya rage sulusun wannan tara kaga kenan sai a raba tara gida uku kaga uku sai a ɗauki tara ukun nan miliyan uku sai a baiwa uwa sauran miliyan shida na waye na uba ne kun ga kenan uba dai ba a fi ƙarfinsa ba a matsayinsa na namiji to wannan shine misali na biyu ta ɓangaren mene abin nan idan mace ce aka bari miji ne ya mutu a halin wannan matsala da ake kira gharrawiya ko al'umariya ce ne insha Allah kun fahimci wannan matsala yawwa na ida ma za ka ga ai dama shine abin da malamai suke faɗi duk inda za a je a dawo a yi halin da in dai uwa ce da uba to ko dai uban ya samu duk malam zai ambata mana yana ne ko uba ya samu lizzakar mislu hazil unsa ne akan matarsa wato uwar yaro da ya mutu ko mata da ta mutu ko kuma su zo daidai wa daida amma ba za a bari matar ta fi shi samu ba saboda mai shine mai gida shine mai kula da iyali da sauransu da sauransu kamar yadda kuma dama ita ce hikimar da Allah madauki ya sanya rabon gado akai lizzakar mislu hazil unsa wannan principle ne babba a babi da yawa akwai halayen da in muka zo maganar me da martani akan masu kira zuwa ga yancin mata da sauransu za mu insha Allah za mu magana akan halayen da mata ma sun fi maza samun gado don haka ba babu dalilin za zo ana sukan gado rabon gado na musulunci saboda rashin sanin su ne ba su san yadda harkar gadon take ba yawa insha Allah mu bar wannan zancen za mu zo kansa yanzu zan takaita mana darasin mu na yau yau darasin da muka shine akan me akan iyaye wancan dama abin da ya rage na wannan guntun na jiya ne kun gane shi in mutum ya mutu ya bar iyaye ana dubawa yana da 'ya'ya ko ba shi da 'ya'ya mu fara da zancen akwai 'ya'ya in akwai 'ya'ya me za a yi to uwa da uba suna da sudusi amma halin ya bambanta ita uwa kullum in dai akwai ɗa to ba za ta wuce sudusi ba sudusin nan za a bata kashi ɗaya bisa uku ɗan nan namiji ne ko ya ce mace in dai akwai ta shi ke amma shi uba ana dubawa ɗan namiji ne ko ‘ya'ya ne da yawa ko kuma mace ne in akwai ɗa namiji to uba zai samu sudusinsa kuma shi kenan uwa ita ma a bata sudusinta sauran abin da ya rage na ɗa ne in namiji ne in kuma ‘ya'ya mata ne biyu ko sama in kuma kai ‘ya mace ce guda ɗaya za ta samu nusufinta abin da ya rage a baiwa uwa sudusi uba ya riƙe sauran haka idan ‘ya'ya mata ne sama da ɗaya wato biyu zuwa sama su kuma suna da sulusani in suka gama da sulusanin nan aka ba su sai a bada sudusi ga uwa sudusi ga uba ba abin da ya rage saboda an riga an ɗauke sulusai ne an kuma bai uwa sudusi an bai uba sudusi da sudusi da sudusin nan shine sulusi in ka hada sulusi da sulusani an samu salasatu aslasin dukiya ta kare an fahimci wannan yawa in kuma halin ya zama babu ƴaƴa yawa shine darasin mu na biyu ko babu ƴaƴa amma sai in babu ƴaƴa to dama kawai gashi sai a raba dukiya uku sai a baiwa uwa sulusi kashi ɗaya kenan sauran kuma na uba ne shi uba in dai babu ‘ya'ya ko ɗaya ko da yawa ko namiji ko mace to kullum ta asibi ne nasa ba rabo ba ne don haka sai a baiwa uwa sulusi sauran abin da ya rage na uba ne to in kuma aka samu halin babu ɗan amma kuma akwai miji ko mata to shine muka zo kan mas'alatul garrawaini ko al'umar yatani a halin in miji ne mutu mun ji yadda za a yi in mata ce ta mutu mun ji yadda za a yi da aka darasu mu yau matsaloli guda nawa ne uku ne wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيم تاشي إن يشي وقد دل على ذلك قوله قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أنا